الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم مستهم إذا لهم مكر مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا أذقنا الناس من باء ضراء وإذا أذقنا الناس رحمة من باء ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون آه الله ملوك سنتركي هنا غير منا yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi da mutanen Makka wanda shi alqur'ani mai yadda kowa ya sani ya sauka yana magana da mutanen Makka ne amma yana magana ne da duniya gaba daya a lokacin da mutanen Makka ake yi amma duk wanda suka biyo bayan su to da su su ma ana yi da su su ma suna cikin waɗanda ake yi da su kamar yadda malaman usul suke faɗa aya ko da ta sauka akan wani sababi ne idan wani sababi ne kama da ita ya zo to za a yi amfani da wannan ayan akan wannan sababi suna cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abinda ake lura yadda lafazin ya game ne ba kawai dalilin saukan ayar ba Allah ya ce wai za masan nasu idan wai za a zafnan nasa idan muka ɗanɗana wa mutane rahmatan rama misali mutane suna cikin tsananin sai Allah ya kawo sauki ko dai tsananin zafi Allah ya kawo ruwan sama ko ya kawo iska mai sanyi ko a yi fari Allah ya kawo ruwa ko dai mutum ya samu kanshi a cikin wani tsanani Allah ya kawo masa sauki za a zaɓin nasa idan muka rantsa a mutanen makka wato barra'a au idan a zaɓin nasa rahmatan min bayi barra'a idan muka rantsa wa mutane rahamar mu bayan wani abu mai cutarwa ya same su mai damarwa masfatuhum ya same su mai cutarwa to zai muka dandana musu rama kamar misali yadda malamai suka faɗa saboda saɓawa Allah da mutanen Makka suka yi sun shekara bakwai sun samu ruwan sama ba babu ruwa sun shiga tsananin wahala to sai Allah ya kawo musu ruwa bai za a zaɓa nan nasa ramatan in baya zarra masatu bayan wani abu ya same su na cutarwa ko na wahala ko ko mutum yana cikin rashin lafiya Allah ya kawo mai sauki Allah ya kawo masa waraka idan lam masru fi ayatina bayan da sun zauna shekara da shekaru ba a samun ruwan sama babu tsire-tsire suna cikin wahala to da Allah ya sauka musu ya kawo ruwa to nan da nan kuma sai suka shiga yin makirci irin na cewa makircin da suke yi suna cewa ai ba Allah ne ya saukar da ruwan ba gumakansu ne suka kawo ruwa ba Allah ne subhanahu wata'ala ya kawo ruwan ba ijalar makon fi ayatina irin wayannan ayoyin Allah sai suna yin makirci a ciki suna cewa ai ba Allah ne ya saukar da ruwan ba ba Allah ne ya kawo sauki ba ba Allah ne wato ya fitar da su daga cikin wahalar da suke ciki ba ya kawo musu sauki gumakansu ne Allah ya ce kul ya rasulullahi ga ya muku Allahu akramu muka ai Allah shine mai gaggawan yi musu hukuma yana da iko ya gaggauta musu hukuma to amma bai shirye zai musu hukuma a duniya ba sai an je lahira amma wajen gaggawa ba ai ba su kai Allah gaggawa ba wajen gudanar da ko zartar da hukumarsa a sarwa makara kamar yadda hannu jalla ya wala ya mun makar Allah illa lakum wasfasirun ba wani kiran cewa makaru na Allah sai wanda suke fasikai nan an yi amfani da maganar makaru ne shi yasa aka sake dawo da kalmar anan inda an ce za a zanna nasa rahmatan min bayi darra a mutum zalahum makaru to makircin da suka yi irin abin da suka yi ai Allah yana da iko ya saka musu gurgudun irin aikin su shi yasa aka sake kawo shi da sunan makaru asrau makara inna rusulana sani ɗan aikanmu mala'iku kenan kiraman katibina masu rubuta duk abin da yan adam suka aikata ma yalfun min qawlin la ladai raqibun atid duk abin da mutum yake aikatawa akwai raqibu akwai atid sunan malaiku ne wannan yana rubuta alkhairi wannan yana rubuta akasin haka amma mai rubuta alkhairi shine shugaba akan mai rubuta sharri dan haka mutum yana aikata alkhairi to wannan bai rubuta alkhairin nan zai rubuta nan da nan in kyakkyawa ne a rubuta goma ko ɗari bakwai ko miliyan biyu ko a tura ba lissafi gwargwadon wato gwargwadon kyautatawanka tsakaninka da Allah da kuma gwargwadon kyautatawanka tsakaninka da bayan Allah amma mizani na farko wanda yake na gama gari wanda kowa da yake samu shine man ja bil hasanati falau ajru amsalih in ka zura ɗaya mai kyau to goma za a rubuta maka kuma kana yi za a rubuta shi mai rubuta alhaki yana kasa yana kasan mai rubuta lada ne na haka idan mutum ya yi alhaki ya yi kasan laifi to sai ya nemi izini a wajen shugabanta mai rubuta ladan nan sai in rubuta sai ce a'a ka jinkirta kada ka sha wahalan goge ba kaga musulmi ne ta yi rinje suna an jima ya nemi Allah gafara Allah kuma ya yafe masa kaga ka yi wahala ka rubuta kuma ka goge na ka dan saurara in ya saurara idan mutum ya nemi gafara Allah ya yafe shi kenan ba za a rubuta ba amma idan ya ɗauki lokaci sai ya sake tambayansa sai ya ce to shi kenan rubuta tunda bai nemi gafara ba sai ya masa izini sai ya rubuta amma ko da bayan haka mutum ya tuna ya nemi gafara to ba zai hana ba a goge ba wanda yana cikin karamci da Allah yake ya bayansa wanda ya karrama ɗan adam musamman musulmi a ya zo a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi niyya zai aikata aikin alkhairi sai bai samu dama ya aikata ba to za a rubuta masa lada ɗaya idan mutum in ko ya aikata za a rubuta masa lada goma zuwa ɗari bakwai zuwa miliyan biyu zuwa a tura babu lissafi idan kuma mutum ya yi niyya zai aikata laifi sai ya saba wa Allah sai ya fata bai aikata ba to za a rubuta masa lada tunda ya fasa aikata mummuna in ko ya aikata sabon Allah to za a rubuta ni kuɗi ne kak sun aka rubuta kuma yana gafara Allah zai yafi Allah ya mana gafara haka inna rusulana saniyan aikan mala'iku saboda a mala'iku akwai manzanni yadda a cikin mutane akwai yan aikan Allah haka a cikin mala'iku akwai Allah ya ce Allah ya tsafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yakan zabi yan aikan daga cikin mala'iku kamar yadda yake zaɓa yan aika daga cikin mutane to wayannan manzanni ne wanda Allah ya turo shi da rubuta ayyukan yan adam kowa yana da littafinsa kowa yana da fayil ɗinsa kowon tun daga ran da aka haifi mutum tun yana ciki akwai fayil ɗin amma ba za a buɗe fayil ɗin a fara saka mishi takardu a ciki ba sai ran da ya balaga daga ran da ya girma to ranar kan ya girma za a buɗe masa fayil amma fayil yana nan yana jiransa amma ba za a fara buɗewa a sa komai ba ba documentation ba komai har sai ran da ya balaga daga ya balaga za a yi documentation a fara rubuta masa lada da alhaki Allah ya sa mu karbi littattafan mu ta hannun dama a inna rusula yaktubuna ma tamkuruna ai abin da kuke yi laifi na saman Allah na shirka wanda kuke aikata ma kike da shi na shirka ai manzannin mala'iku suna nan suna rubutawa komai yana nan a rubuce ba abinda ba za a rubuta ba komin girmansa komin kankantansa ko da kai ka rena abu saboda wani ya tambayi manzo Allah yace ya rasulullahi yanzu mutum abin da zai faɗa da harshen sa zai kai shi zuwa ga wuta sai yace kai ko da uwarka ba ta yake ka ba ai babu abin da ma yake kai mutum a kifa shi a wuta kamar sharrin harshen ka za ka zo kana surutu kana magana baka san ka faɗi kalmar sabo ba manzo Allah ce mutum zai je ya faɗi wata kalma bai san ma lokacin da ya faɗe ta ba amma sai ya tafi shekara dubu saba'in a wuta to kaga sai mu kiyaye harshen mu mu san abin da muke faɗa shi yasa ba a so mutum ya yawaita surutu ba a so mutum ya zama mai surutu ya yi ta surutu a'a shiru ya fi alkhairi akan yawan magana saboda man kasura kalamuhu kasura lafzuhu duk wanda surutun ya yawa to kurakuransa za su yi yawa magana na ka yi zama yawan magananka yawan nufi kifari ne yawan salatin annabi yawan la ilaha illallah yawan karatun alqur'ani yawan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim da zama dai bakin ka baya rabuwa da ambaton Allah haka Allah yake so kullum bawan sai zama yana tare da shi ba sai ya shiga cikin wahala ba kulla wato makara inna rusulana yaktubuna wa tamkuruna kaliman zannu malaiku suna rubuta duk abin da kuke aikatawa ko mummuna ko tattawa duk rubutun da kuke suna rubutawa saboda wannan littafi la yugadiru kabiratan wala kabiratan illa ahsaha ko min dangantan abin ya aikata yana nan a rubuce amma fa wala yazlimu rabbuka ahada Allah madaukakin sarki baya zalunci karka je ka ga wani abu wanda ka aikata an rubuta maka yi tsammanin Allah ne a'a Allah kan wala ya bi inna Allah la yuzlimu mithqala darra wa in taku hadani yudha'ifuna Allah ya mana mai Allah ya mana gafara هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن لنكونن من الشاكرين
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريم طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين آه هلا ملوكة تركي يسد ولي من بياني يجي سوى هو في الله إنه الذي ولد يسيركم شيء يتبيدكم في البر akan tudu a doron ƙasa a bayan ƙasa shi ke tafiyar da ku filbarri wal bahari kuma haka akan ruwa Allah shi ke tafiyar da ku in kana tafiya akan kafafunka Allah ne ke tafiyar da kai in kana tafiya akan keke Allah ne ke tafiyar da kai in kana tafiya akan mashin Allah ne ke tafiyar da kai in kana tafiya akan mota Allah ke tafiyar da kai haka in kana tafiya akan jirgin ƙasa ko jirgin sama ko jirgin ruwa duka wannan Allah ne yake tafiyar da kai sayyirukum fil barri shine yake tafiyar da ku akan tudu wal bahri kuma shi yake tafiyar da ku akan teku akan kogi akan koguna Allah ne yake tafiyar da ku za ga dutse karami an jefa shi a ruwa ya gagara tsayuwa a sama ya nufi amma za ga wani jirgi ya fi girman gidan nan a ɗaura shi a kan ruwa kuma ya wata da watanni yana tafiya a kan ruwa sai ya wata shida yana tafiya a kan ruwa wa ya rike shi Allah Allah ne yake rike da shi Allah ne yake tafiyar da shi hatta idan kuntum fil fulki anan Allah sai yake ce yake buga misali har idan mutane suka kasance akan jirgin ruwa din nan ko jiragen ruwa daban-daban wajaraina bi indirin sai muna tafiyar da shi da iska fayyibatin iska mai kyau mai daɗi ake gudanar da wannan jirgi babbar rubiya suna mutanen da suke cikin jirgin suna cikin jin daɗi da walwala da kwanciyar hankali babbar rubiya wajen tarihin afifu sai wani iska mai ƙarfin gaske kuma ya zo yana tangar da jirgin wajen mulmautin kulli makani kuma ga kumfanin ya taso ta ko ta wani ɓangare ko ta wata fuska ko ta wani wuri ga kumfan kogi ya taso irin ka ga igiyan ruwa ɗin nan ga kumfa a kai ga inda mai ƙarfi ta sama yana hankala jirgi ga kuma ruwan shi kansa iskan yana kaɗa shi ga kumfa yana zuwa an dai hango halaka a zahiri ja dariyun afifun وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا انه sai waɗanda suke wannan cikin wannan jirgi su wayannan kafirai kenan annan uyuta bin da'ullah cewa ga halaka nan ya kewaye su ko ina ga iska ta sama ga kumfan kogi ya kewaye su da'ullah to nan fa za ka ga suna roƙon Allah shi kadai mukhlisina lahu dina kun san kowa ba a lokacin suna ikhlasi wa Allah a lokacin kawai suna wayyo Allah la ilaha illallah tasbihi la tasbihi iri Allah ka kiyaye mu Allah ka fitar da mu a lokacin sun manta da lasu da uzza da manata sai Allah lokacin duk sun manta da wayannan gumaka nasu a lokacin kan kun tabbata Allah shi kadai ne shi ne kawai yake yi مخلصين له الدين سنة ولئن أنجتنا من هذه يا الله لئن أنجتنا من هذه يا أبنيه والله إذا أنت خير سجم مودك وأنا بلاي إذا ممكن تجي لنكون من الشاكرين والله إذا مذم ما تكلي شاكا ما تيمك بوديا وكذا annan kamar yadda aka gaya mana a baya shi dan adam kada ya zama sai ya shiga damuwa yake tunawa yana da ubangiji a'a koyaushe ya zamo ka san kana da ubangiji to kai ma in damuwa ya same ka nan da nan Allah zai kawo maka ɗauki amma ba daidai ba ne a ga mutum yana walwala yana cin yana cikin jin daɗi ya manta akwai ubangiji ya manta Allah ne ma ya kawo masa wannan jin daɗi amma daga ya shiga damuwa ba zai tuna da kowa ba sai Allah shi kadai to kafirai ma masu gumaka da abin da suke yi to balle sai yan uwana musulmi kai da kake da Allah wanda ka san dama babu wani gunki ba ka yi wa Allah tarayya da komai shi kadai kake bautawa me zai hana ka zama zakiru ya zama kullum kana tare da Allah ubangijinka kana tafiya kana yin istighfari kana salati kana tafiya kana salatin annabi irin wanda ka iya in ka gaji kai la ilaha illallah in ka gaji kai karatun alqur'ani gurgudu iyawanka in ka kai karatun alqur'ani ma ai kai yakul huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad in baka yi karatun alqur'ani ba manzo Allah ce duk wanda ya karanta wannan babban sura ta uku Allah zai ba shi ladan ya soke alqur'ani in ka gaji subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allahu akbar in ka gaji la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim in gaba ji la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ya hayyu ya qayyum ga sunayen Allah da yawa ya latifu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ga sunan da yawa ba su da iyaka kada ya zo bakinka baya tare da Allah zuciyarka tana tare da Allah haka ake so dan adam ya zama haka ake so musulmi ya zama kar ka zama sai ka shiga damuwa kake suna kake da Allah ka ga dai wannan kafirin inda Allah ya buga mana misali idan Allah yadda ya kawo musu wata rahama ta jin daɗi da walwala sai su yi guma kansu ne amma lokacin da suka tashi daga lokacin da suka tashi halaka suka hango haikan gashi nan mutuwa ta zo halaka ta zo bala'i ya taso to a lokacin suka manta dukkan guma kansu kuma su koma ga Allah a lokacin da suke gane Allah gaskiya ne domin musulmi kada mu zama haka
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما أنجيهم إذا يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ونبئكم ما كنتم تعملون فلما أنجينا فلما الله يعين ذا أنجيناهم مكا خيرة الدسو daga wannan halaka da suka hango da iska mai karfi wanda take suna cikin jirgin ruwa ga iska mai karfi ga kumfan kogi ya taso ko ta ina sun hango halaka to koma ga Allah Allah idan ka yarda da mu suna roƙon Allah shi kada ya dawo Allah muku suna da idan jidana wallahi ya Allah ubangijin mu murnan ce da girman ka da kadaitarka idan ka tsayar da mu da na koyin ne shakirina za mu zama masu kadaita ka wajen ibada ko mu gode maka mu zama cikin masu yi maka godiya falama an yau yayin da Allah ya tsayar da su idan ya buguna fil sai ga sunan kuma suna sake yin girman kai suna barna a bayan kasa ya buguna fil ardi bighairi haqq kuma gashi su kansu san ƙarya suke yi ba gaskiya suke faɗa ba saboda ne inda gaskiya ne bai sa lokacin da za su halaka da suka hango halaka da ƙuru-ƙuru bai sa ba su kira wa'innan gumaka nasu ba su cece su sai suka suna da Allah suna da Allah wanda yake mai tausayin bayi da gaira ya yi nasu ya ku mutanen makka da duniya baki daya innama baghikum ala anfusikum ai wannan abin da kuke yi na sabawa Allah ubangiji na butulcewa Allah ubangiji to kanku yake komawa in mutum yayi mai kyau yayi makansa ne in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha da haka mutum littafin nan nasa ne littafin sa tashi alkiyama nasa ne su tashi da abin da ya ga dama wata rana wani mai mai irin annan neman ce din nan sai samu a wani mai wani babba daga cikin sahabbai sai ya zo ce masa ai yanzu na bar wajen wane yana saba da miyagun maganganu a kanka sai yace ka rabu da shi ai littafin ka ne ki cika shi da abin da ya ga dama wani kuma daga cikin tabi'ai ya zo ya samu wani shi ma irin mai haɗa wuri ne yace masa wani yanzu daga wajenka nake yana ta zagin ka yana faɗin miyagun maganganu a kanka yace yanzu kai kuma shaidan sai ya raka dan aika sai kai ya je ya zo ya je ya faɗi wannan maganganu ni ban ji ba ba gaba na aka yi ba to dan bai za ka zo ka gaya ma to kaga sai mu rika kiyayewa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk munin ƙarya ƙarya bai da kyau ƙarya bai da kyau hausawa ma suna cewa ƙarya zagin Allah har ƙarya ba abu ne mai kyau ba manzo Allah ya ce yana horon mu rika faɗin gaskiya mu dinga faɗan gaskiya muna faɗan gaskiya saboda ita gaskiya tana shiryewa zuwa ga duk wani kyakkyawan aiki shi kuma duk wani kyakkyawan aiki idan ya tashi baya tsayawa ko ina sai a cikin aljanna mutum ba zai gushe ba yana faɗin gaskiya yana kirda don gaskiya har sai ya rubuta shi a wajen Allah wani mai gaskiya sai ce na hore ku da ƙarya ku daina yin ƙarya ita ƙarya wato tana kaiwa zuwa ga fajirki shi ku fajirki idan ya tashi baya tsayawa ko ina sai a cikin wuta mutum ba zai guje ba yana faɗin ƙarya yana kirda don ƙarya yana faɗa har sai ya rubuta shi a wajen Allah wani makaryaci to yi man kai wannan gaba za a ga mutum ko min kiyayyarka da shi ko ba ka son mutum in aka ce wani ne fa ya faɗa sai ce a in dai wani ne baya karya bai suka yin karya ba in dai wani ne ba ya haka abu ne ko da mutum ne to wannan an rubutawa ne a wajen Allah mai gaskiya ke to kowa yana ganin gaskiyarsa in ko makaryaci ne har rubutun wani makaryaci ne a wajen Allah to ko matarsa ce ba aka ba ta labari tace wani aka ce mata wani ki ne fa ya faɗa ne gidan ki sai da Allah rabu da shi irin maganganun sannan ne to kaga wannan an rubuta shi wani makaryaci ke to da haka mu iya bakin mu rika faɗin gaskiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk munin kariyar nan akwai karerayi da aka halatta a yi saboda me saboda gyara tsakanin mutane manzo Allah ya ce wa sulhu khayr Allah ta da kansa yana cewa wa sulhu khayr dai su tsakanin mutane alheri ne har ma wani waje yana cewa babu alheri a cikin yawancin tararraki da ake yi da mijin mijin da ake yi in ba dai na kira ne zuwa ta aikata aikin alkhairi ba ko a aikata alkhairi a yi sadaka ko a yi wa'azi a yi nasiha ko a gyara tsakanin mutane la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin na islahi bainan nas to wayin abubuwa sun suke sa wato taro ko tilmi zama na alkhairi ko dai a yi taro ana nufin ya za a yi aikata alkhairi kaza to irin wannan taro irin wannan mijin Allah yana son ta ko ana tattaunawa ana ganawa mun na ji mu illa man amara bi sadaqatin sai dai ganawa take umarni da ayi sadaka ka san mutum yana da hali yana da iko amma baya yin sadaka to za ku yi mutum a jiya same shi a yi masa nasiha wani ya kamata kai sadaka in kai zai amfane ka aw ma'rufin ko aikata abu mai kyau ta yi wani mutum da yi karatu ba karatunsa da yi nisa ba yana yin wani abu bai san cewa Allah baya so ba bai san cewa ba kyau ba to wannan za a yi masa nasiha saboda ya daina wannan abu sai ka san inda illa mana su ta kada noma ma'rufin aw islahi bayan nas ko kuma gyara tsakanin mutane a irin haka cewa mutum yana aikata wani abu ya yi tsammanin daidai ne bai san kuskuren fahimta ya ba akwai wata mata tana da hali zamanin sai na umaru radiyallahu anhu tana da kudi to sai ta sayi bayi maza guda biyu suna mu'amala da ita dukan su biyu sai sai na mura ji labari sai ya kira ta yaya aka yi kika haka a duka Allah ne ya faɗa Allah ya ce wa ma malakat aymanukum a idan wato idan mutum ya yi amfani da kuyan gazza bai wasa ai bai yi laifi ba in ji Allah sai yana cewa wallazi na wani furuji mahazurun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin haka wannan ne na mallaka mallaka ta ne yadda na ga dama zan yi da su sai na mu ce a a wannan aya tana magana ne akan mazaje ba ku mata ba na haka ku daina wannan aiki wannan lalata ne Allah bai yarda da shi ba amma kin yi sa'a da ba dan tawilin aya kika yi ba da sai na za a mito hukuncin zina amma tun da tawili ne sun yi kuskuren fahimta ne to na bar ki saboda manzo Allah na cewa idra'ul hudud bi shubuhati mastata'tu idan aka samu wata shuba an yi za a yanke mutum wani hukunci na hajji ko na kisa ko yanke hannu ko kafa ko sabani hannu da kafa sai aka samu wani shuba kaɗan to shi kenan wannan hukunci ya faɗi ba za a aikata shi ba yake mata to saboda wannan sun dogara da aya amma akan kuskure na haka ba haka abu yake ba ayan nan tana magana da mazaje ne ba mata ba da haka ki rabu da su in za ki aure ne ki ku kaga nan ita bata san cewa hakan ba kyau ba ta aikata sai na umaru ya dora ta a hanya to haka irin wannan yana faruwa shi kan sai na umaru wata rana yana so ya yanke yawan sadaki yace ai yawanci iyalan manzo Allah sadakin da yake musu bai wuce dirhami 100 ba haka daga yau zai yanke kada wani wanda ya sake bada sadakin da ya wuce dirhami 400 sai wata mata tana ji sai ta ja guwoyin ta kasa ta zo gaban sai na masu ce ya ayyuhal mu'minina zaka wato tauye abin da Allah ya bada dama zaka hana abin da Allah ya bada dama kana ji Allah ya ce wa ate su ide wannan kintaran fala ta ku min shay'a kin haka ce kintaran fa kamar ban ta ce kuke nan in ji Hausawa ko ba ko ba la gashin kinjiya ko ba ka ce cewa ba in kace kintaran abinda ba da iyaka dukiyar da ba da iyaka ai za ka ce ana suna cewa malala gashin kinjiya saboda ne ba da iyaka to shine kintar da ka sadaki wanda wanda za ka yi wa mace yana da iyaka ta ƙasa rubu dinari kare ka ta haka yanzu kamar naira dubu talatin duk auren da aka yi ta kasar dubu talatin talatin ne ba rubu dinari wannan wata dubu talatin ne dubu ashirin da tara da wani abu amma talatin dai kawai da kai da haka rubu wani aure da aka yi ta kasar da dubu talatin to sadakin bai ta ba saboda shi ne rubu dinari amma ko miliyan uku ne ko miliyan goma kuke na yau matan nan sadaki miliyan goma ba wanda yake dan me na mata miliyan ɗari ba wanda yake dan me saboda Allah ya ce wa ataytum idawna qintara qintarin nan zuciya ce mai yawa to sai dai na mace to shike na janye mata ma yanzu sun su umar ilimi kaga irin wannan za a tattauna to akwai kare guda uku wanda suke halal ne mutum ya aikata na farko ƙarya na farko shi ne idan ana yaƙi alharbu kulmatu shi yaƙi ne yau da rani in jama'a da jama'a suna yaƙi in kai kana da dabarbarin da za ka je kai ƙarya wannan yaƙi kada ya faru to yana da kyau manzo Allah ya ce alkhairi ka aikata ba sharri ba na ka je kai ƙarya saboda lalata wannan yaƙi ƙarya na biyu wanda yake halal shi ne kasan mutane ko mutum biyu ba ta shiri a suna shiri da tsakaninsu suna mu'amala mai kyau sai shi ɗage daga tsakaninsu suka daina magana suka daina mu'amala da juna kwata-kwata ba sa magana da juna to sai kai abin ya dare ka to za ka yi zuwa wajen ɗaya daga cikinsu ka fara zuwa ka je wajen su duka biyu sai ka fara zuwa wajen ɗaya ka ce yanzu na fito daga wajen wani yana taiba mun kirkinka da halinka da irin mu'amalar da kuke yi da yana cewa yana so ku koma ku cigaba da mu'amala kamar da amma yana jin nauyi ya rasa kai zai fara saboda ba mu zai dani ka sai wancan ne ya fada tare da ba su ga mu ba su ga da wancan ba ma balle ya ga ma wannan magana to in har ka samu ka ga hankalinka ya sauko to sai ka tashi kuma ka je ka samu ɗaya ka ci ai yanzu nan tura ga wajen wane yana ce ya mun yana taba dan kyawawan mu'amalarka da kyawawan dabi'unka kuma yana so ku ku shirya to in har kai nasara suka shirya suka ci gaba da mu'amala kamar da manzo Allah ce ba kariya kai ba sai dai ka aikata sai kuma kariya tsakanin iyalai wato miji da matarsa wannan duka saboda ana so a zauna lafiya kana da iyalinka wani hidima ya taso sallah ne maulidi ne ba kai mata kayan sallah ba ko ba ka mata kayan maulidi ba ba ka da hali da za ka yi ka buga kan ka buga nan bai yi ba za ka ta na da na karba za na saya yadin ma yana wajen tela sai kai wata sai kai wata tela ƙarya ka sai tela ne ne tsaro yana wajen tela saboda ne saboda ka kuntar mata da hankali na haka wannan ya halatta mutum ya haka amma kada ya yi shi da yaudara kada ya zama kullum shi ne aikinsa in kana da hali ka iya kokarin ka yi gwargwadon halinka alal musiri qadruhu wa alal musiri qadruhu mai yalwa ya gwargwadon yalwanta mai matsuwa ya gwargwadon matsuwansa wannan duka ana yi ne saboda a zauna lafiya kada a samu rikici kada a samu tashin hankali za ka zama lafiya ya fi zama sarki ba ma ɗan sarki ba a zauna lafiya ya fi mutum ya zama sarki ba wai ya zama ɗan sarki ba kuma yadda wata suke faɗa zama lafiya ya fi zama ɗan sarki don haka a wayannan ɗabi'u ɗabi'u ne wanda ya kamata mu kula da su na yin gaskiya da kaucewa karya Allah falamma an jau idan ya gona filan da zai har ya yi wa nasu inna ma baghikum ala anfusikum iyaka wannan abin da kuke aikatawa kan ku yake komawa in kai mai kyau ta yi wa kanka ne in ahsantum ahsantum li anfusikum in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha in kai mai kyau ta yi wa kanka ne in kai mummuna ta yi wa kanka ne haka littafin ka dai ka tuka shi da abin da daga dama ka ji an baka dama a duniya ne kuma za ka tuka shi in ka tuka shi da alkhairi ka je ka ga alkhairi in ka tuba shi da sharri Allah ya kiyaye ka je ka ga kare da haka in ka je lahira ka ga alkhairi da yawa to kar ka godewa kar ka yi tsammanin kanka ne a'a Allah ne ya baka dama dan ka godewa Allah in mutum kuma ya je ga sabanin nata to fala ya domanna illa nafsu ba zai zargi kowa ba sai kanka sai za ka ce maka abin da kai kanka kai wa man amila salihan فلنفسه ومن ومن ينقص فانما ينقص على نفسه duk za ka jiwa wannan ayoyi da dai abin da kai kayi wa kanka ne ba wani kai ba inna baghikum ala anfusikum mata wa ayatu dunya wannan wai dan jin dadi ne fa na duniya dan lokaci yau ko shekara dari kai a duniya duk jin dadin da kai yana da lokaci kuma jin dadin yana faɗi da bakin ciki da damuwa dama rayuwa dole ne يوم أصل ويوم بطل يوم فجداني كمان زما ويوم فجوا هلا كمان البتا جلا ربا يوم أصل ويوم بطل فهكذا يواتك دين إلين جن دائم لكي هو إلين جن دائم تو إلى فائدة بجنسي akwai wani mai hali yanzu haka yana raye babban mai kudi ne kowa ya sai da kasar har ma waje da kasar nan kwanan nan da ita suna gida da shi yadda yanzu a duk duniya babu abin da yake masa daɗi tare da ya fi kowa kuɗi a garinsu ba wanda za ka ɗaga ka sai ya fi kuɗi sai da ya ku tun da safe mai kuɗi ne familinsu masu kuɗi ne yana nan a rayayyar bai mutu ba kuma kuɗin suna nan dukiyan suna nan ba wai ba ta nan ba amma yake yanzu a duk duniya babu abin da yake masa daɗi ko na ci ko na sha ko na bacci rayuwar gaba ɗaya ba ta masa daɗi ga shi yana cikin zuciya amma rayuwar ba daɗi to haka fara yi wata take ta haka mai sa rayuwar da za ka yi mai iyaka ba za ka haƙura ka bauta wa Allah ka aikata alkhairi saboda ka gyara da wurin rayuwa ta har abada wanda in an je lahira in mutum ya samu kansa aljanna ya shiga aljanna har abada mutum ne nan daɗi ya fara kenan har abadan abada kuma daɗin da baya kwaɗe da baƙin ciki baya kwaɗe da damuwa baya kwaɗe da talauci baya kwaɗe da cuta baya kwaɗe da kowane irin damuwa zallan daɗi ne gaba ɗaya Allah ya ba mu dan Annabi Muhammad to da haka kan rayuwar duniyar nan ya ruɗe mu jama'a kan rayuwar duniya ta ruɗe mu mu ki aikata aikin alkhairi kuma aikin alheri ne komin kankancin sa annabi ya ce ga ta qayyana fil ma'ruf shay kada ta tsarena wato aikin alkhairi komin kankancin sa da ta qayyana fil ma'ruf shay komin kankancin aikin alkhairi sai ga yake cewa wani hadisi wato a imani yana da kashe da yawa babban sabon daukaka daga cikin imani shine la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafi kaskanci mafi kaskanta mafi karanci shine ka kauda abin da zai cutar da mumini akan hanya ala la ilaha illallah wa adna imarat al-adha an qadir duk wani abin da kaga zai cutar da mutum akan hanya ka shi ne ka gani wani zai zai shaka ya je masallaci ba sani ba ka kauda shi kuta ce dutse ne fitari ne aka yi ka zuba ruwa kaya ne wani zai saka da zai kau da shi duk wannan yana cikin aikin imani kuma aikin alkhairi ne haka man ya wani sala da rabbi khairan yaro wa man ya wani sala da sharran yaro Allah ba mu yi kuma aikata alkhairi madam lahi kuma ilaina marjuukum kuma duk wannan zaman rayuwar da kuka yi kuka ji dadin duniyar nan karshe fa wajen mu za ku koma in ji Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma gare shi za mu koma ba mu da wata makoma ko kafiri wanda bai imani ba ya san Allah gaskiya ne lokacin da ya shiga damuwa to sai ya koma ga Allah ne zai gane a sai dama abin da yake ciki a sai yana cikin ruɗu ne sai da zuwa wani abinci cewa mutane yanzu a rayuwar duniyar nan kowa bacci yake yi kowa bacci yake yi sai an mutu ne sai mutum ya farka ma'ana wannan rayuwar namu kamar mafarki ne in wahala ka ji kamar a mafarki kai kana wahala in cuta kake yi kamar a cikin mafarki kai kana cutuwa in talauci ne kamar a cikin mafarki ne annasu niyamun idza matu in sabahu mutane bacci suke yi sai sun mutu sai su farka to dan kai mafarki tana bacci a garin asibiti ko kamanka ya yanke ko hannunka ko ka ji ciwo ko kana rashin lafiya ko kana talauci ko kana cikin damuwa ai kana farkawa sai ka manta da mafarkin to haka rayuwa ce ta haka sai mu kokari mu aikata aiki mai kyau ko nabi kun idan ku koma kuma za mu ba ku labari insha Allah bima kuntum ta'maluna duk abin da kuka aikata za mu ga ya mu kun yi aiki kaza rana kaza kun yi aiki kaza rana kaza sai sa Allah yake so mu'minai wa kulimalu ku yi aiki ana so dai ai aiki amma ba yake na alkhairi ba na gani ba fa kulimalu sai Allah ya gina musu aiki fa sayar Allah amalakum Allah yana ganin aikin ku wa rasuluhu ko manzon sa yana gani sai sa ko na bila kai maka abi sai ka ga isa ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi sani wa wannan rasoyi da nan samu shiga kawai idan kai zaman tayya sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi kaga ba ka ce assalamu alayka ba sai ya bada kuka ba saka duk aikin da muka yi kowane iri ne in an koma Allah zai bamu labari kafin ba a baka labari za a baka littafin ka karanta da kanka iqra kitaba ka fadi nafsuka al-yawma alayka hasiba ثم إلينا مرجوكم وينبئكم mu ba ku labarin ma kun tamaluna abin da kuka kasance kuna aikatawa ko kyakkyawa Allah ya sa mu aikata kyakkyawa ko mummuna Allah ya kiyaye
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن الذنب كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الآيات لقوم يتفكرون
إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات مما يكون الناس ويراه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا ونهارا فجعلنا عصيرا كأن لم تغن الذنب كذلك تفصل الآيات لقوم يتفكرون آه Allah madaukakin sarki ya gaya mana ga yadda fa rayuwar duniyar take kasancewa inda ya gaya mana cewa za mu koma gare shi komin zaman da muka yi a duniya komin yawanta komin karancinsa karshe dai muna komawa ne zuwa gare shi kuma dan jin daɗin duniya kaɗan ne mata wula ya duniya an mata'in bai da yawa ko shekara nawa kai kana walwala bai da yawa kuma yana faɗi da damuwa da bakin ciki da rashin lafiya to Allah ya ce bari in gaya maka ga ma yadda duniya take inna ma mazal hayatud dunya wato ita zubar yadda rayuwar duniya take kamar kamar ruwa ne anzalnahu muka saukar da shi daga sama kamar ruwan sama ne inna ma mithla al-ma'i kama anzalna min as-sama'i fastarqa bihi nabatu al-ard ruwan nan da ya sauko ya kwabu da kasa sai ya tsirar da tsire-tsire saboda idan babu ruwa waje baya fitar da tsiro bushewa yake yi amma idan ruwa ya sauka ya buji kasa kasa ta kumbura aka sa wato iri to sai ya fita ko kuma ciyayi su fito wanda ba sai an sa musu iri ba kama yin anzalna min as-sama'i fassalata bi nabatin mimma ya'kulu an-nas daga cikin abin da mutane suke ci masara ne shinkafa dawa gero alkama maiwa da duk wani abin da ka san mutane suna cin sa gyaɗa ne dankali doya duka daga zan suke fito amma ya kula nas walan am da kuma ciyayi da dabbobi suke ci iyakar rayuwar duniya ke inna ma wutar lafi ne iyakar rayuwar duniya yadda take kamar yin amzannahu kamar ruwa da muka saukar daga sama min samai فاختلط به نبات الارض يقع بدا قطع يبدل كركري مما ياكل الناس لا اظن متعني suke ci ولا الان da kuma abin da dabbobin su suke ci hatta idan aka da zardu zukhrufaha har dai lokacin da fasalin nan ruwa ya buge ta tsire-tsire suka fito ko ina yi kore kar wata tsoron da bukzarra saboda ruwa ya zo ko ina ka duwa za ka yi ko da kyar da tsare tsare sun yi bayyana sun yi kyau hatta ya ji afirin da su zukuru fa kasa ta yi kwalliya da kwarin tsare tsare wanzayyana ta kawata ya zama ya yi zama abun kawa duniya ta yi kyau wa zanna halwa sai wannan ma'abota duniyan nan ko ma'abota tsare-tsaren nan wanda suka yi shukan nan suka yi tsammani wato annahum qadiruna alaiha cewa ai suna jira ne yanzu kan kun gama shuka gashi yayi dan yayi komai tsora ta yi ɗaya zo su zo su girbe annahum qadiruna alaiha suna wannan cikin tsammanin cewa gashi tsiro yayi kyau ana jira amfani ma yayi kyau وزينا وزلنا على انهم قادرون عليها اتيها امرنا الله يتوتي في الامر مفيد كون اسكا يموتد دشي كون فري لالاتا wannan tare-taren wazanna ahlu annahum qadir wazanna ahlu annahum qadirun alayha atayya amruna al'amarin mu sai yazo mu lalata wannan wannan tare-tare gaba daya wanda kasa sai kawa da shi saboda wanda suka shuka ku gane cewa Allah ne yake yi ba su ba. Fajalna hasidan sai ya zama gaba da an girbe shi ba komai. Fajalna hasidan a a ta ya amurna lailan auna hawa. Wato al'amarinmu zai zo ko dai da daddare ko kuma da rana. In mun ga dama sai da daddare al'amarin namu ya zo sai kowa gari ya waye sai ga kaman ba je ya kwanta kasa ta yi kore ire-iren sun fito sun yi kyau ba ko kuma da ranar ido na garin ido Allah ya kawo iska mai ƙarfi ko wata masifa mai ƙarfi da ta biyar da wannan abun gaba ɗaya laila na wani ara fajalna asiran Allah ya ce sai mu sanya ce zama gaba ɗaya babu kamar an girbe abu ka allan tarda bilam kamar jiya da daddare ko jiya da rana ba haka wannan duniya take ba tunda Allah ya ce mana abin zai zo da daddare al'amarin zai iya zuwa da daddare ko da rana to ta yi ya zo da daddare in gari ya waye ya zama hafi kamar ka allan tarda bilam kamar jiya babu wannan tsire-tsire wanda suka yi bayyana كذلك نفصل الآيات الله يتأكم شيء في الله بالله da ayoyinmu bayananmu haka muke fitar da su ayoyin alkur'ani mu yi bayanin su filla filla amma da kaumin ya tafassau wannan bayani ba masu fuskanta sai mutane wanda suke da tunani wanda suke yin izina suke suke amfani da hankalinsu suna tunani da shi
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله ملوك في تركيبا هي كل كرم بيته زوا مثل الجنة أولئك يدعون إلى النار والله يدوم في الجنة والمغفرة به كل الله كرم يجي سيدا من ذا الله يجي سوى كلكم في الجنة إلا من أبى دكتور قوائل أتكم الجنة باوي جيش غربا آينا في الجنة إن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أجدنا إن جدت كلكم في الجنة إلا من أبى دكتور كنا أتكم الجنة سيوان ذي قال ومن يا أبا يا رسول الله sai sa sai ta rabu wallahi wane ne ko ne ki shiga aljanna ai da ne hankali da zai shiga aljanna sai man ata'ani faqad dakhala aljanna wa man ata'ani faqad aba duk wanda ya bi ni yayi imani da ni ya shiga aljanna wanda kuma ya saba ni ne ya ki shiga aljanna to kaga manzo Allah shine dalilin shiga aljanna Allah ya kara mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka shi Allah kullum yana kira ne zuwa ga gidan aminci gidan zaman lafiya gidan da kowa zai maka dan wansa salamun salamun yake cewa illa qilan salaman salama salamun qawlan min rabbir rahim wal malaikatu yaqulu alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma rabbul salamun alaykum ibtum farkulu wa khalidin to gidan salama ne gidan aljanna Allah ya sa mu duk lokacin da za a kira gidan aljanna ana cewa gidan aminci gidan zaman lafiya sai za duk lokacin da mutum idan da sallah ya ce Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yaudu salam a wata riwaya to saboda dai ana son zaman lafiya ne inda ake da zaman lafiya na ƙarshe shine aljanna in mutum bai samu bai samu shiga aljanna ba to shi da zaman lafiya ba babu har abada haka Allah yana kira zuwa ga aljannan zaman lafiya wallahu yaqulu alayhi salam Allah yana kira a zuwa shiga aljanna a wallahi alayhi salam wa ya liman yashau Allah shine yake shi da wanda ya ga dama Allah shine yake shi da wanda ya ga dama amma ya kawo ne Muhammadu ya zama dalilin shari'a wa innaka لتهدي الى صراط مستقيم يا الله والله كيدنا كان شريعه zuwa ga hanya maridaiciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai su da'i falaysa lin hidayati shay wa bai su shaytanu rawiya falaysa lahu min rawayati shay an aiko ne in kira zuwa ga Allah amma shari'an ba tana hannun ba tana hannun Allah ne shine yake shirye da wanda ya ga dama Allah ya shirye da mu an aiko shi dan shi kuma ya zama sanadin bata amma batan ba tana hannunsa bane tana hannun Allah ne shike batar da wanda ya ga dama Allah ya kiyaye Allah ya rida da salam wa ya ji man sha ila salam mustaqim shine yake shi da wanda ya ga dama zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ya shirye da mu zuwa ga hanya madaidaiciya albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah za mu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya yi damuwoyinmu duk wanda yake wannan wuri Allah ya san shi ya san bukatar sa Allah ya biya duk wanda yake wannan wuri da wata damuwa Allah ya yi barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana rahama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya ta wuyaye mu cikin wannan wata Allah ya jigan mu jigan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka wa sauran mu da alheri barka Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba ka mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين نعم نعم عندك في تقدر نسبة
كيف تقول لك في فاضل نعم ايه a ya bai kamata nan da ya ba lalle sai karan da ne ke gaskiya ba to da gaske nake yi na ka tiran tuwa ba a wasa da shi sai akwai yamin rantsuwoyi akwai rantsuwan da za ka yi ya zama ya tabbata akwai rantsuwar da za a ka cika rantsuwan ka kenan akwai kuma rantsuwan da mutum zai bai cika rantsuwa ba ya hana shi kenan to shi ne ake masa kafara akwai kuma rantsuwa na gamu shi wannan gamu sai rantsuwa malamai sun ce ba masa kafara in mutum kawai yayi ya saba wa Allah amma Imam Shafi ya ce shi ma ana masa kafara shine misali mutum ya san ƙarya yake yi sai rantse da Allah ce na ran billahi allazi la ilaha illa huwa abu kaza kaza ne bayan kuma ya san ƙarya ne to wannan shi ake masa yamin al-ghammus wato yabu sahibu fil nar zai sa mai wannan rantuwa a cikin wuta amma dan mutum akwai lahu kuma la yuwafiqukum Allah bil lahwi fi aymanikum shine wallahi tallahi kaza ne irin ni saurin rantuwa kai wai rantuwa wallahi kaza wallahi kaza kamar yadda malamai suke bada misali dan uwanka ya zo daga gida a ya gida ya su ba ba su wallahi lafiya la wallahi duk suna lafiya dukkan su lafiya kowa na da lafiya sai bayan kun gama sai ba wai yana kwanci tun kwana uku yana asibiti bayan kuma kace wallahi lafiya lau wallahi lafiya lau to kaga wannan lawo ne ko kuma ka san mutum yana da mashin iri kaza ko mota iri kaza ya wuce da gudu to wallahi wancan wani ne sai don ba shi ne shi na zama lafi amma yanzu da gamu wannan bai da kyau to wannan abin da ka san cewa sai ka shirya saboda ka gyara tsakanin mutane to a bai kamata ka rantsa ka gaskiya nake gaya maka zan yi maka ƙarya ne ai gaskiya nake gaya maka ai akwai maganganun da za ka yi wanda mutum zai gane cewa ba wata kake yi wanda ba shi tare da da rantsuwa ba ta haka ba za ka yi rantsuwa a wannan layin ba wallahu ta'ala alam Allah ya sa a kake mata mijinta duk da wani damu Allah ya yi mata in mai bukata Allah ya Allah ya biya mata marasa lafiyar ma Allah ya ba su lafiya marigayen ma Allah ya ji bansu da zarta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma Allah ya mata damuwanta Allah ya fito mata da mijinta masu dukkanin bukatu Allah ya mana Allah ya biya mana dan annabi Muhammadu فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنك على مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره من العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم